الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهر وأفضل من صلى وضحى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مديدا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان فقد جمع الله للمسلمين في هذا اليوم عيدين عيد الأضحى وهو يوم الحج الأكبر وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة فاجتمع لنا في هذا اليوم فضلان فضل العيد وفضل الجمعة عباد الله إنكم في يوم عظيم من أيام الله ختمت به أيام معلومات وتتلوه أيام معدودات فإنه من أفضل, من أفضل الأيام وفيه أكثر أعمال الحج وفيه التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء شكرا له سبحانه على ما شرع من التقرب إليه بذبحها وشكرا له تعالى على ما رزق من أثمانها وشكرا له عز وجل على التمتع بلحومها أمة الإسلام هذا اليوم يوم فرح وسعادة يوم أنس وبهجة فافرحوا واسعدوا بيومكم فإن فرحكم بهذا اليوم عبادة تعجرون عليها افرحوا بعيدكم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فأنتم في عيد سعيد بإذن الله اسعدوا أطفالكم ونساءكم وجيرانكم ولا تنسوا كذلك من تحت أيديكم من الخدام والسائقين وغيرهم أدخلوا عليهم الفرح والبهجة أدخلوا عليهم الفرح والبهجة بهذا اليوم واسعدوهم بالهدايا المناسبة انظروا إلى أحوال البائسين لترفع عنهم بأسهم أنفق على المحتاجين وساعد ذوي الآهات وكبار السن والله في عون الأبد ما كان الأبد, ما كان الأبد في عون أخيه زوروا الغرباء والمنقطعين عن أهلهم والمرضى في المستشفيات وأدخلوا عليهم الفرحة ببعض الأطعمة والكلام الطيب والكلمة الطيبة صدقة أيها المؤمنون إن من أعظم ما يتقرب به إلى الله في هذا اليوم ذبه الأضاحي فطيبوا بها نفسا وأخلصوا الله تعالى فيها وإياكم والمفاخرة بكثرتها أو علو أسعارها فإنها من أجل الشعائر قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمنين وقال جل شأنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أيها المسلمون ضحوا عن أنفسكم وأن أهلكم متقربين بذلك إلى ربكم متبعين لسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيث ضحى عنه وعن أهل بيته ومن كان منكم لا يجد الأضحية فقد ضحى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان لا تنسوا أنكم في الأيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم العيد وقد ورد النهي عن صيامها فينبغي لنا اغتنامها بالذكر والتكبير كما حثنا مولانا جل وعلا في تنزيله المحكم قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأيام, الأيام المعدودات أيام التشريق وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ومن أهم الذكر المشروع فيها التكبير وهو عند أهل العلم نوعان مطلق ومقيد فالمطلق يقوم في يكون في جميع الأوقات من ليل أو نهار من بداية عشر ذي الحجة وينتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق والمقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات فرضها ونفلها للرجال والنساء جميعا والتكبير المطلق مشروع في الأسواق وفي البيوت وفي المساجد وفي الطرق تعظيما لله تعالى وإجلالا له وإظهارا لشعائره وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وعلى فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام, جميع تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر أيها الناس التكبير والذكر في هذه الأيام في هذه الأيام لها غاية الأهمية حتى رأى بعض العلماء القضاء لمن نسيها وافته بارك الله لي ولكم في هذه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى bayan haka ‘yan uwana masu albarka mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki haƙiƙanin jin tsoro tabbataccen jin tsoro kada mu sake mu koma zuwa gare shi face muna masu miƙa wuya zuwa gare shi ‘yan uwa mu sani cewa haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki a wannan rana da muke ciki ya mana wani tagomashi na musamman shine ya haɗa mana idi guda biyu wanda addinin musulunci mana da idi guda uku to cikin littafin Allah da baiwarsa ya haɗa mana idi guda biyu a wannan rana mai albarka ga idin babbar sallah ga kuma idin juma'a idin babbar sallah ita ce ake kira yawmul hajjil akbar ranar aikin hajji babba malamai suka ce me yasa aka kiraye ta da ranar aikin hajji babba shine saboda abin da ta tattara na mu'zam mafi yawa daga cikin ayyukan hajji ana yin su ne a wannan rana ta ranar babbar sallah ranar goma ga watan zulhijja a ranar ake jifan shedan a ranar ake yin yanka ake yin hadiya masu hadaya a ranar ake yin aski a ranar ake yin tsawaful ifaba a ranar kuma ake yin sa'ayi duk a wannan rana mai albarka yan uwa mu kuma waɗanda ba mu samu damar zuwa aikin hajji ba a wannan rana Allah maɗaukakin sarki shar'anta mana ibada ta zubar da jini shine layya a jiya ‘yan uwa idan ba a manta ba allazai da Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da samun tagomashi na yin aikin hajji a wannan shekara suna filin arfa sun tsaya suna bautar Allah maɗaukakin sarki masu hailala na yi masu kabbara na yi masu haukala na yi duk wani nau'i na zikiri ana yin sa a wancan waje sun ɗaga hannu suna roƙan buƙatunsu na duniya da na lahira a wajen Allah subhanahu wata'ala don sun san ba mu bayarwa sai shi a lokacin mu kuma da ba mu samu damar zuwa aikin hajji ba mun yi da yunwa da ƙishin ruwa a matsayin ibada ta azumi domin dacewa da falala ta wannan rana da Allah maɗaukakin sarki yake azurta bayi ba adadi a cikinta mana addu'a Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayansa da ya azurta ‘yan uwa mu sani cewa wannan rana ce daga cikin rana mafi girma daga cikin ranakun da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mana ita ce ranar da take boda tsakanin ayyamun ma'lumat da ayyamun ma'dudat ayyamun ma'lumat su ne kwanaki goma nan na farkon watan zulhijja wanda kowa ya san falalarsu da girmansu da darajarsu to wannan rana kuma ita ce ranar da waɗancan kwanaki suke ƙarewa amma kuma alkhairan bai ƙare ba a ita ne kuma ayyamun ma'dudat suke farawa su ne kwanaki guda ukun da ake yi bayan ranar babbar sallah kwanakin da aka fi sani da kwanakin mina ko kwanakin yanyane ko a kira su da ayyamu tashriq saboda haka yan uwa Allah madaukakin sarki ya tattara mana waɗannan al'amura guda biyu a cikin rana ɗaya ga idin juma'a ga idin babbar sallah hakan ya faru a lokacin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da sallar idi bayan ya yi sallah ya yi wa al'umma hudu ba kamar yadda aka saba bayan gama hudu ba ya gaya musu cewa wanda suke nesa da masallaci ko da garin madina idan sun koma ba sai sun dawo sallar juma'a ba su zauna a gida su sallar azara saboda rangwame wanda kuwa za su iya zuwa masallaci su sallata sallar juma'a to sai su zo sallata da su manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yace fa inna mujammi'una mu dai za mu je mu sallar juma'a saboda haka ka yi sallar idi ka je ka yi sallar juma'a ka haɗa nurun ne ala nuri sama da ka ce za ka yi sallar idi ka zauna a gida ka yin sallar juma'a ba ka yi laifi ba amma ka sani mutumin da ya zo ya je sallar idi ya je sallar juma'a ya fi ka falala ya taka ya je masallaci ya yi sallar jam'i sallar jam'i ma ba ga magar ba sallar juma'a ka san ba za ka haɗa kanka da shi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace a wannan rana ƴan uwa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana ibada ta zubar da jini saboda nuna godiya zuwa gare shi game da abin da ya azurta mu da shi na yanka wannan dabbobi da ya yassare mana su godiya zuwa gare shi har yanzu zuwa ga abin da ya azurta mu da shi na kuɗi da ka samu kasa ka sai wannan dabbar dan ba kowa ya samu kuɗin da zai je ya sai dabbar su ya layya ba saboda haka wannan abin da Allah ya ba ka sai dabbar layya da shi ka gode masa falala ce da baiwa daga gare shi Allah muna gode maka har yanzu falala ce daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da shi na naman waɗannan dabbobin don mu ji daɗi da shi ‘yan uwa mu sani cewa wannan rana da muke ciki rana farin ciki ce rana ce ta nishaɗi rana ce da addinin musulunci ya ajiye ta ga al'ummar musulmi don su san cewa suna da wata rana da za su sarara rana ce da za a ji daɗi a cikinta rana ce da za a yi bukukuwa da, da suka dace da bukukuwa na addinin musulunci ba tare da keta ka'ida ba Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana wannan rana ta zamto rana da musulmi za su yi farin ciki a cikinta ƙananan yara mata manya kowa ya sakata ya wala ya gwangwaje rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye ta domin a yi farin ciki a cikinta wanda farin ciki a cikinta kada ibada ne yan uwa amma mu sani cewa ba tare da kauce ka'ida ba ba tare da keta alfarma ta shari'a ba duk abin da za a yi shi za a yi shi ne daidai ruwa daidai urji kamar yadda bahaushe yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace yan uwa lokacin da muke farin ciki a wannan rana mai albarka kada mu manta da waɗanda suke ƙarƙashin mu musamman waɗanda suke mana ayyuka a gidajen mu musamman direbobi ga masu direbobi musamman yan uwa a waɗanda suke kwance a asibiti musamman waɗanda suke gidan birsin musamman waɗanda suke a guraren da yake a an killace su ba za su iya kaiwa zuwa ga mutane ba misali shine kamar 'yan gudun hijira yan uwa lokacin da muke nan wajen muna sallar juma'a a halin yanzu kowa ya fito daga cikin gidansa cikin farin ciki da annashuwa ya yi sallar idi ɗaze yanzu kuma ya zai sallar juma'a a lokacin wani yana kwanci akan asibiti kwan motsi ba iya yi wannan rahama ce Allah subhanahu wata'ala ya ba mu gaba ɗaya ba dan mun fi wancan da yake kwanci a gadon asibiti ba saboda ka ƴan uwa kada mu manta da su wanda tanadi muka yi musu dan mu je mu sa musu farin ciki a cikin zukatansu wanda tanadi muka yi musu dan su san cewa suna da ƴan uwa da suke kula da su lokacin da kaje ka shirya da kayan sallaka kaje ka kulla nama a cikin leda ka bi gado gado ka ne musu sannu Allah ya sauke an yi sallah lafiya ka mika musu zaka samu su jin daɗi da annashuwa a cikin zuciyarsu za su san cewa suna da ƴan uwan da suke kulawa da su wannan ba karamin alheri bane ƴan uwa akwai wanda su kuma suna kulle a gidan kurkuku sun yi laifi duk wannan harkokin da ake su babu su ba za ma su iya fita ba balle san abin da ake yi wanda tanadi muka yi domin mu je mu sa musu farin ciki a cikin zuciyarsu ƴan uwa duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da ya kamata a ce mana kula da su su ma ƴan uwanmu ne musulmi ba fata ake ba zan iya tsintar kaina za ka tsintar kanka ɗaya daga cikin halin da suke ciki su ma saboda haka yi ƙoƙari ka sanya musu farin ciki a cikin zuciyarsu akwai waɗanda su kuma yaƙi da harba-harba da kashe-kashe ya baro su daga cikin gidajensu wani mutum ne da iyalinsa a cikin gidansa amma yanzu an fito da shi daga cikin gidansa an kawo shi cikin tanti an ajiye shi wani ajin firamare ne ga sunan agwa haka suke zama lokacin da da yana zaune da shi da iyalinsa cikin rufin asiri da kwanciyar hankali dan uwa wannan wanda yake irin wannan hali dan uwanka ne musulmi yana da haƙƙi a kanka idan kana da hanyar da za ka iya zuwa ka sanya musu farin ciki a cikin zuciyarsu su gane cewa suna da yan uwa ya kamata a haka yan uwa naman nan kada ka cinye shi kai kadai kada na cinye ni kadai kada ka raba iyakacin wanda kuke tare da shi kadai a duba wanda suke nesa su ma wanda suke da bukata irin waɗannan aje a kai musu wannan yan uwa ba karamin alkhairi bane yan uwa mu ziyarce su mu sanya musu farin ciki a cikin zukatansu mu gaya musu kalma mai daɗi da za su ji daɗi su san cewa suna da yan uwa na musamman annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace daddaɗa kalma da dan uwanka zai ji da gare ka za a baka ladan sadaka a kanta yan uwa mu sani cewa hakika mafi girman abin da ake neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da shi a wannan rana babu kamar yanka dabban layya ga wanda bai halicci aikin hajji ba wannan shine aiki mafi girma ko ibada mafi girma da za mu aikata a wannan rana ta babbar sallah shine ga wanda Allah ya sarewa ya yanka dabbarsa ta layya gwargwadon ikonka ka yanka lokacin yanka yakan fara ne yan uwa kamar yadda muka sani daga lokacin da limami ya gama huɗuba zuwa kwanaki ukun nan faduwar rana ta kwanaki ukun nan ta ƙarshe yau gobe jibi gata duk ranakun yanka ne tun daga lokacin da rana ta bullo har zuwa lokacin da har zuwa awannin dare duk lokacin da mutum zai iya yanka a cikin su ba hana ba amma matukar mutum ya wuce waɗannan kwanaki guda uku kuma shikenan yan uwa wannan yanka ibada ne saboda haka a hirɗin mu kada mu sake shedan ya shiga cikin al'amuran mu ya rinka wasa da kwakwalan mu mu rinka yin abin da ake yinsa don Allah don neman birgewa ko neman yabo ko kece raini ko don a ce nafuwa ne wallahi duk mutumin da ya yanka abin yankansa don a gani a yaba ko don a ce ya yanka ƙato ko don a ce ya fa nawa ne wallahi ba shi da lada a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين الله ما أكون سركنا توا كجاء موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي حقيقة صلاتا ونسكي دا ينكانا ينكا دا مكيي ندبوبي نا ليا كو هديا كو أقيقة كو أبن دي كما دا هكا wannan ibada ta yanka wa nuski wa mahayaya da rayuwata gaba ɗaya wa mamati da mutuwata lillahi dan Allah ake yin sanasa ne duk mutumin da yi su ba don shi ba babu ruwan Allah da shi Allah madaukakin sarki ce la sharika lahu ba shi da abokin tarayya shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ma'ana kamar abin da ake gaya maka ba a hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin ibadar layya ba a hada shi da wani a cikin sallah da rayuwarka da kuma mutuwarka duk ana yin su ne dan wa dan Allah madaukakin sarki shi shi kadai a wata aya a cikin suratul hajji Allah madaukakin sarki yana cewa a layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah madaukakin sarki ba abin da yake bukata a wajen ku shine girman dabba ba ko naman da take kunsa da shi ba kuma abin da yake bukata shine jinin da za a zubar ba a zo aka kofa gidanka yayi fata-fata da jini a cewa ne yayi ibadar aikin aikin layya ya yanka ya yanka abin layyarsa ba abin da Allah yake bukata ba me Allah yake bukata walaki yanaluhu taqwa minkum abin da yake bukata kawai shine tsoron Allah da ke cikin zuciyarka dan wa kai wannan aikin shikenan dan wa kai wannan aikin dan shi kai to shi zai gani kuma shi zai baka ladan ba dan shi kai ba to shi kenan wanda kake so ya gani ya baka ladan in zai iya yana da ladan da zai baka sai zai baka amma Allah madaukakin sarki ba ba ruwansa da aikinka ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din yan uwa wannan batu na ikhlasi yana da muhimmanci kwarai da gaske a cikin aiki Allah madaukakin sarki baya kallo babu ruwansa da dukkanin aikin da aka yi shi ba dan shi ba Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin aiki dan shi ‘yan uwa ka yi wa kanka layya ka yanka wa kanka ka yanka wa iyalinka ka yanka wa wani naka idan kana da hali a mana masu koyi da sunar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin da sallallahu alaihi wasallam ya yi layya ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya yanka raguna guda biyu hadisi ya ce ya yanka rago ƙatoto mai ƙahunhuna sannan wanda yake da baƙi da fari akwai baƙi a idansa akwai baƙi a ƙafafuwan da yake takawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya danne na farko ya yanka shi da hannunsa mai albarka ya ce wannan ya ubangiji nawa ne ni annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidana aka kawo ɗayan kuma aka danne shi shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi bismillah ya kabbara ya yanka shi ya ce wannan kuma na wane wannan kuma na al'ummata ne sauran ga dukkanin wanda bai samu damar yin layya ba har zuwa tashin alkiyama dan uwa mai albarka kada ka damu kada kai bakin ciki dan baka samu abin da zaka layya ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka layya kaga ko kai zakai layyar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina ji ai ta fita mu saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi mana duk abin da zai mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim haka Allah madaukakin sarki ya faɗa bil mu'minina raufur rahim ga mu'minai mai jin kai ne mai rahama ne sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwadaitar da mu yan uwa da mu dage kwarai da gaske wajen yin zikiri da kabarbari a waɗannan kwanaki da muke cikinsu kada mu manta kwanaki ne da ake kiransu da ayyamu tashriq annabi kuma ya ga mana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da muka ambata a baya ayyamu aklin wa shurbin wa zikirillah kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah a ci a sha a ambaci Allah shi sa hani ya tabbata daga gare shi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi cewa kada a yi azumi a ranar sallah ko waɗannan kwanaki da suke biye da su ba a yin azumi a waɗannan kwanaki guda uku na ayyamun tashriq me yasa saboda kwanaki ne na gwangwajewa ta al'umman musulmi shi sa hatta azumi aka hana shi a cikin su saboda ka yan uwa a mu dage wajen kabarbari a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta'ala tabbata a gare su yake cewa kwanakin da ake kira da ayyamun ma'adudat su ne ayyamun tashriq su ne ayyamun tashriq wannan zikiri yan uwa kala biyu ne akwai mutlaq akwai muqayyad akwai wanda yake sake ko da yaushe ana so a rinka yin sa ba shi da lokaci shine wanda zaka rinka yin sa kana zaune kana kwance kana tafe kana aiki bakin kai kasance danye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد bakin ka ya jike da kabarbari waɗannan kwanaki da muke ciki a ko ina kake abin da ake bukata kenan akwai kuma zikirin da yake muqayyad shine wanda yake da alaka da ƙarshen salloli shine sallolin na farilla ne ko na nafila yan uwa kamar yadda muka fi sani shine galibi ana yin su ne a sallolin farilla ba sallar farilla kadai ake waɗannan azkar din ba da sallar farilla da sallar nafila idan ka gama zaka waɗannan kabbarori yan uwa ana yin su ne idan aka gama sallar farilla da an gama sallar farilla babu laifi a sai a hau kabbara kamar yadda ya tabbata daga aikin magabata ya tabbata sayyidina Umar ibn al-Khattab idan Allah ya tabbata a gare shi idan yana mina yakan daga muryarsa da ƙarfi yana kabbara yana kabbara duk mutanen da suke mina su ma sai su dauka su ta kabbara na kasuwa da wanda suke gefe su ma sai su ta yi har sai ka ji mina ta girgiza saboda kabbaran mazaji to abin da ake bukata kenan ko ina a ji kabarbari yan uwa da karfi ake kabbaran nan ga mazaje Allahu akbar Allahu akbar wallahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar wallahu akbar wallahi alhamdu ayi ayi idan ka gaji ka huta can an jima ka ci gaba haka ake bukata waɗannan kwanaki guda uku so ake aji kabarbari gaba daya sun dauka litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ku gode wa Allah madaukakin sarki bisa shari'a da ya baku don kuma a ku gode masa a cikin waɗannan kwanaki da muke ciki yan uwa haka ya tabbata abdullahi dan umar da Allah ta tabbata a gare su yana yin kabbara shi ma a cikin kwanakinsa na mina a bayan bayan salloli guda biyar akan shimfiɗarsa a cikin tantinsa a inda yake yana tafi madina yin waɗannan kabarbari masu albarka yan uwa abu na ƙarshe a gurguje ina so in ji hankalinmu lokacin da muke cikin murna da farin ciki muke gode wa Allah maɗaukakin sarki bisa ni'ima da ya mana na dabbobi da raya mu da ya ba mu lafiya to kada manta kuma da hurumin Allah maɗaukakin sarki galibi akan mai da lokutan sallah lokacin saban Allah musamman ga 'yan uwana matasa galibi akan mai da sallah lokacin saban Allah a lokacin ake yin kitsan da bai kama ake yin askin da bai kamata ba a sa shudi a sa ja a sa baki da akan mutum kaga kan mutum ya zama kala kala gashi nan sannan a aske rabi a bar rabi a je guraren da bai kamata ba a cakudu maza da mata ana yin abubuwan da bai kamata ba haka nan mataye za su fito tsirara tsirara da kaya da kaya daga gidajen iyayensu babanta yana kallo babata tana kallo ta fito ta tafi inda ta je ta dawo wallahi duk wanda ya bar isa ta fita a haka ta je ta saba wa Allah madaukakin sarki wallahi sai an bashi kamashu duk wanda ya bar ɗansa ya irin waɗannan abubuwan da ba su dace ba shi ma ya sani yana da kamashu yana da kamashu kada manta da faɗin Allah madaukakin sarki ku anfusakum وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله مرحبا سركي يسام داتي وأسأل الله تعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا وأن يجنبنا كيد الكائدين ومكر الماكرين اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين اللهم ارفع عنهم القتل والاقتتال اللهم ارفع عنهم الخوف والجوع اللهم ارفع عنهم الأمراض والأوبئة وارفع عنهم التشرد من بلادهم واعظهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا